بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته zamu majalisi na tara kenan zamu shiga insha Allah kafin mu shiga wannan majalisi akwai karatun fakarar karshe da ba a kama ta ba za mu maimaita ta a gurguje yake la ya yuzu a tasiru ala ahli aswaq a iyakance farashi ga ɗan kasuwa masu wato masu sai da sayarwa a kasuwanni baya halatta wato a sanya farashi guda ɗaya a ce kowa dole tsaya a kansa wa man zada fi sayrin aw naqasa minhu idan wato duk wanda ya tsara a farashi ko ya rage a inda ake sayar da abu a cikin kasuwa kuma rabi alhaqihi bi si'rin nas sai a umarce shi ya sayar kamar yadda mutane ke sayarwa a kasuwa fa in aba in yaki ukhrija min as-suq sai a fitar da shi daga cikin kasuwa a ce to ka ba za ka yi ba za ka yi kasuwa a wannan kasuwa ba wannan shi ne al'adar kasashen musulmi ina za ka gani hatta a cikin tarihin musulunci hatta in za ka samu wato sai ka samu kamar yadda za a gana cewa ga 'yan kwalli a 'yan kifi to hata a garuruwan musulmi za ka gani irin wani sai ka ga layi ne da baki daya layi ne da baki daya duk a waya ake sayarwa ko layi ne da baki daya duk yanci ake sayarwa sun zama to kamar kasuwa haka wanda kuma za a ga a ciki a kowace sana'a haka tana da sarkin wannan kasuwar tata to irin wannan in a cikin irin wannan kasuwanni iyakance farashi baya halatta saboda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya zo a ya zo a cikin sunan ranar siru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kudin awo wato kwanan awo farashi ya yi tsada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullah sahir lana suka ce ya rasulullah ya kance mana farashi ka kayyade mana farashi saboda tsada ta yi yawa a ce kar wanda ya tare ran sai ce inna allah huwa al-musta'ir allah shine wanda yake kayyade farashi wa huwa al-qabid al-basit shine mai yanke arziki shine mai shimfidawa har ya tsara da kuma cewar ba na son hada allah in haɗu da allah alhali akwai wani wanda yake da mablama da zalunci gare masa to wannan shi ne ba da asali akan cewa ba a yin tasir ba a price control sai dai abin da yake zai iya cutar da kasuwa za a iya hana shi to shi ne kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a bai'ul hadin min ba dan gari ya zama to shi ne zai sayar ma da dan kauye abin da kayan da ya kawo to idan dan kauye ya kawo za a samu araha to idan dan gari ya ce kai wata san kasuwa ka bari ni zan je sayar maka kaga abin da ya zama da kawo sauki ga kasuwa saboda a samu ziyaratul ard a samu karin supply a samu karin supply sai farashi ya kasa to ya hana kasuwa samun wannan amfani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka da nika tanazzul ruban kamar yadda zamu gani illa saboda kada a cici kasuwa ne yace wala yajuzu ihtikaru ta'am baya halatta a koyi abinci idan a zarrar ahalin balad idan ya cuci mutanen gari to wannan shi ne waɗansu sun ce ihtikar a abinci ne kawai abu don haka yi nafsi a kansa abinci bai halatta a koye shi ba za a iya shi yasa ne na kaga hatta kamar yadda za mu gani wato mutum ya tsayar da abin da yake bai mallake shi ba bai riga ya tafke shi ba ya shiga cikin hannunsa ba aka hana shi in abinci ne saboda duk abin da zai kawo ya zuwa ga rashin wadata na abinci ba a san sa saboda shi ne zai tayar da hankalin mutane sai a rinka tsammanin akwai yunwa sai a rinka tsammanin musifa ta zo a hali ko idan akwai abinci ana ta ganin sa kowa yana yawo da shi to wannan zai tasiri wajen samun rai a jin sauki a cikin zukata cewa akwai rahama waje ana ganin abincin amma yadda aka ba a ganin abincin to nan dama da kai ina gaggari ba ba a ganin na haka shinkafar ba to wannan sai ba da damar waɗanda suke ɗan kaɗan da suke da shi sai su ƙara farashi to sai aka hana wannan to shi ta aka kayyade a cikin abba'a sai dai kamar yadda na ambata albazi ya ce al-ihtikar shine ka sayi ka sayi abinci ka koyi a lokacin da ake rashin wadatarsa amma yadda ya zama to akwai wadatarsa a kakarsa in za ka ta ajiye kana jira lokacin da ya ga ya ka fito da shi wannan ba iktikar ba ne kamar yadda albaji ya yi taƙiƙinsa a cikin shafin muwaɗa nata al-mulkaba واختلف عن سبعاني هل يجبر الناس في الغلاء على إخراج الطعام أم لا أتكون هذا واتو tsadar abinci za a tilasta ma mutane a fasa musu sto a tilasta musu su buɗe su su fito da abinci ko kada za a musu haka ba an yi saɓani da farko bina'an wanda suka ce za a iya yi bina'an akan duba da maslahar al'umma saboda gari kada ya cutu wanda kuma suka ce ba za a iya yi ba saboda ganin kada a shiga cikin haƙƙin bayan Allah saboda suna da dukiyarsu saboda haka rinjaye tsakanin wace maslaha za a duba shi ne yakan sa ɗalibai suka yi saɓani saboda haka da Allah wani yana zuwa ya zuwa daga hali ne zuwa hali shi ta shi halin malamai yake saɓa ولا يخرج الطعام من من بلد الى غيره اذا اضر باهل البلد ما افتد ابيجي daga gari zuwa wani gari idan wannan zai cutar da mutanen garin tunda rashin a a wato abin da fitar abinci idan zai cutar da mutanen gari to ba a yi sai wani al'amur sai shiga ya hana wa man jalaba ta'aman wanda ya da abinci daga waje daga wajen gari ya kawo shi zuwa garin wato ya shigo da shi kamar ya kuma shi kenan kulli ya bainahu wa bainahu da kare shi da abinci duk inda ya so ya fa in sha abahu in ya so ya sayar a lokacin da ya kawo shi kai kasuwa ya sayar wa in sha takarahu in ya so ya koyi domin wannan damar ta ce ya kawo abinci daga waje to wannan saboda kawo abinci ne yana ɗaya daga cikin abin da ake so a kwaɗaitar da mutane kan ana kan mutane su yin mutum su kawo abinci to don haka duk abin da zai kawo takura a gare shi sai aka ce ba za a yi masa sai a kyale shi abin da yake don a ba shi dama irin sa ba zai wanda ke da wannan halin da shigo da abinci to wannan shine da shine ya kare babin riba me yasa ya kawo shi a babin riba saboda yana da alaka da cinikin abinci a riba fitta da ya kawo shiga babi da yake duka albabin kamus babi na biyar fi bayin garar a cikin cinikin garar algarar abin da ake ce da algarar shine yaudara an ce masa cinikin garar saboda wanda yake sayarwa ya yaudari wanda ya saya ɗayan iya yaudari ɗayan yana tsammanin zai samu abu alhali ko a ɓoye ya san cewa ba zai samu ba da haka aka kirawo aka kira shaidani albaru mai yawan yaudara saboda yana alkawari ya san ba za ka samu ba ya iduhum ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaidanu illa gurura shaitan yana yi musu buri yana rutarsu kuma yana yi musu buri yana musu yana sa musu burace burace burace amma duk alƙawarin shaitan da yake musu ba wani abu ne illa yaudara illa ruɗi saboda ka algarar ruɗi ne da yaudara akan ce mata shine jahalatul aqiba jahalatu aqibati shay a yakunu am la yakun jahilcin karshen abu zai kasance ko ba zai kasance ba shi da aka kirawo duniya ba algaru an ce talata gurran lakum alhayatud dunya kada duniya ta rubuce da saboda duniya a aƙidarta ba a santa ba zai kasance ko ba zai kasance ba mulki ne kake nema za ka samu ko ba za ka samu ba aure ne kake nema za ka samu ko ba za ka samu ba tsawon rai ne za ka samu ko ba za ka samu ba majbulan aqiba to shine al to dukkan cinikin da yake aqibar sa majbula ce ba a san shi ba to shine alqarar ya ambace shi bayan riba saboda waɗannan abubuwa waɗanda shine a daraja biyu ta abubuwan da suke ɓata ciniki manya-manyan abubuwan da suke ɓata ciniki su ne ya fara ambatan su na farko su shine riba kuma shine mafi munin su mun yi mun gama da ita sai inda wanda yake biyo baya shine algarar shi yasa kaga bayan algarar sai ya zo sai ya biyar da shi da babi albiyuhat fasida ciniki farfatatun cinikai wato kaga duk suna da riba da garar suna daga cikin ciniki wanda yake ɓatacce amma bai haɗa su tare da albiyuhat fasida ba sai kefance su da abu shi ta haka ibnu rushd a cikin al-bidaya wal nihaya dinsa a cikin al-bidaya wal mujtahid din da ya zo zai yi bayanin usul a wato usul ma yufsid al-bay man ga man ka'idodin da suke bata ciniki sai fara na farko ar-riba da abin da yake na farko ar-riba na biyu al-gharar na uku sharadi da yake kaiwa ya zuwa ga gariba ko sharadi da yake kaiwa ya zuwa ga zarar to haka za ka bar yadda za mu gani za mu shiga al-bai'ul zarar yace wa huwa mamnu'un lillahi an cinikin zarar cinikin ruɗi cinikin ruɗi a manhiyun anhu an hana shi lillahi anhu saboda hali akan ta hadisi abi hurairah أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فقال صلى الله عليه وسلم يا هنا شبكين غرر شبكين يا رأسي كسد نعم لو أعدى يغرر كسد سبع rashin tabbas shi ne shi yi rashin tabbas kamar yadda za mu gero shi yasa kan mutum cewa gara da za mu cewa gara ya dama masu masu islamic finance ce gara ce faɗa gara algharar kamar yadda muka faɗa inda shi ne ba za a ce masa kasada ba domin kasada shi ne almufafara wanda yake kuma dukkan kasuwanci ya kunshi wani ka yi ciniki ke kasada za ka samu riba ko za ka ko za ka faɗi kasada ce to wannan ko ya halatta amma wannan shine yaudara kan abu za ka sa a wato tara wato abin da yake ba ka da tabbat a kan samun abin da aka ce shi za ka samu shi wannan ka shiga da kan abin da za ka samu ba wannan fa an gaya maka za ka samu abu kaza amma ba ka da tabbat akan samun wannan akwai jahala a ciki yace illa an yakuna yasiran jiddan sai dai idan ya zamanto kaɗan ne kwarai fa yuqtabar sai a yabe shi wanda yake algarar da yasir jiddan shine wanda yake mutane ba suka damuwa da shi ba yanzu kamar idan mutum ya je zai sayi gida yana ganin gida ya ga bai tsage ba bangonsa bai tsage ba ya dudduba ya dudduba zai sayi shi ne kawai ya san ya san lafiyayye ne amma bai san yaya karfin foundation yake ba ko ba haka ba ya jahilci irin ƙarshen irin foundation irin bbc din da ake yaya yake da karfa ne ko ba da karfa yana da karfin ko ba shi da karfi da haka wannan garar ne akwai jahala bai san shi ba to amma al'adar mutane ya tafi akan cewa wannan garar din ya fi tafar ba a damuwa da shi ba wanda idan ya je karɓar idan ya je sayan gida zai ce sai an kira injiniya ya tabbatar masa ya foundation din to saboda haka wannan baya daga cikin yana daga cikin algarar yasir shi yasa shakar islam ibn taymiya yake cewa babu wani wato yawan yawan ciniki zaka samu garar a ciki amma idan ya zamanto mutane sun riga sun bisa al'adar da suna musamaha akan da basu damu da shi ba ba a rigima saboda shi to wannan ya zama yana daga cikin algarar da yake kaɗan garar wanda yake ake kau da kai a kansa wal garar mamnu ala asharati anwa garar wanda aka hana shi wato irin yaudarar da aka hana a cikin ciniki nau'i goma ce annawul awwal ta'abbur taslim wato ya zamanto bayar da abin da ka saya ko bayar da kudin da ka saya abu da shi ya ta'azzar ya gagara gagarar wato rashin samun ikon bayar da abin mun faɗa daga cikin sharadin al-maqud alaihi al-qudratu ala wato al-qudratu ala taslim ko ikon bayar ka da ikon za ka iya bayar da abu to ta'azzur taslim nau'i ne na garar ka kulla ciniki amma yayin da aka ce ka kawo abin ka kasa kawowa ko kuma yayin da aka ce ka biya kuɗi ka kasa biya kal ba'ir shari misalin sa shine raƙumi wanda ya gudu kana da raƙumi ya ya zo ya shiga dawa ka san shi raƙumi in ya tafiya ta kenan baya buƙatar ba zai dawo gida ba da yana neman abinci abincinsa na tare da shi uwansa na tare da shi to da kuma tafiya ta ke nan sai ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ɗauki zalatul ilmi ga kuni wanda ya zanta ka ba a kunji wanda ya ce yana da abincinsa da shansa da ƙyali shi zai ta fito an dace wa mutum ragumi sai ya je ya ce a aiki cikin wannan ragumin da aka dace da dai gudu misalin sa kamar kuma mota da aka sace ko kaga shi ba wannan ta'azzur taslim an sace maka mota ka zo ka kulla ciniki akan wannan mota za ka ba mutum za ka zuwa ka samu mota ko ka san wanda ya sace ba ka da ikon ka karbo shi sai idan shari'a ta karbo ta baka saboda haka a lokacin nan da ba riga ka mallake shi ba idan ka ce ka bayar wannan ciniki ne na garar dama cinikin garar menene ke kawo shi akwai jahala ba za ka iya bayar da abin da wato abin da mutum ya saya majhul majhulul tahsil zai samu ko ba zai samu ba shi abin da ya baka kaga tabbatacce ne ka karbi kuɗi amma kuma abin da zaka samu babu tabbas so da ka menene illar hana cinikin garar na'am eh rashin tabbacin ne zai kai ya zuwa gare shi cutarwa aklin malibin babu cutarwa ko ka karbi kuɗin mutum akan zai baka abu ko bai baka ba saboda ka da wani haƙƙi ya rike kuɗinka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa yace bima ya'kulu ahadukum bima ya'kulu mala bima ya'kulu mala akhihi bi ghairi haqq da wani haƙƙi mutum zai ci dukiyar dan uwansa ba da haƙƙi ba to shine illan zarar a cikin abin da zarar yana cewa yazo ga asalin ka aklul mali bil batil cin dukiya ba da haƙƙi ba kamar da Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa minhu bai'ul jamin fil baban yana daga cikin wannan garrafin wanda yake kuma ya zuwa ga ta'azzuru taslim sayar da wato dan tayi a cikin ciki ba ka zo ka samu ka zo ka samu a taguwa da ciki ko saniya da ciki ka ce abin da ke cikin cikin nan na sayi shi abin da za a haifa na sayi shi ya da ikon ya fito da shi ya san cewa bari za a yi ko ba za a haife shi da rai ya sani ba duna bai ummihi ba tare da sayar da uwarsa ba amma an aka sayar da shi tare da uwarsa ya halatta domin ya zamanto shi ne abin da ake cewa attabi utabi mai bi mai bi idan bin asala ne ya halatta saboda haka koda ta ƙara kuɗi ta ce wannan saniyar tana da ciki don haka kuɗinta daban yake saboda haka in ya ƙara kuɗi akan wannan kaga ƙarin da ya yi akan abin da za ta haifa ne amma ka shi ba tabbas bane to sai ya zama to algarar ya siye wannan ayyami domin ne domin tabi'i ne ya juzu taba'an ma la ya juzu istiqlalan ana hana abu idan ya zama to mai bi ne sabanin abin da yake za a halatta sabanin abin da yake shi shi kadai ne a matsayin sa kashin kansa kaga ba za ka halatta cinikin shi dan tayin ba in shi shi kadai ne shine la ya juzu istiqlalan amma ya juzu taba'an idan ya zama tare da uwarsa ya zama tabi'i wannan ya halatta wa kadhalika istifna'uhu fi batni ummihi haka zalika tokace shi a cikin mahaifiyarsa domin shi ba kamar ciniki ne ka zo zaka sayar da saniyar ka tana da ciki sai ka ce na sayar da wannan na sayar maka da saniyar amma da sharadin abinda ta haifa na wani ko abinda ta haifa na wani saboda haka kaga abinda ka riga ka biya farashin akwai jahala tunda ka biya kudin saniya minus abinda za ta haifa abinda za ta haifa din nan ba sani ba za ta haifa ko ba za ta haifa ba kaga in ba ta haifa ba abinda kai minusin kaga bai tabbata ba kenan an cuce ka na'am wa kadalika bai'u ma lam yukhlaq haka dalika kamar haka dalika sayar da abinda ba a halicce shi ba ka bai'i hablin habla wa huwa mitaju ma tuntijun nafa kamar cinikin hablul habla wanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da nassi hadisi a kansa shine barcin sayar da wato abinda in wannan abinda abinda taguwa in ta haifa ya haifi taguwa ya aka haifi shi jika kenan ba ta haihu ba amma in ta haihu abin da ta haifan ya haihu to na sai wannan waya daga cikin yake da ake yi na jahiliya a zamanin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi saboda isa matuƙa wajen cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba wa hiya wa bai'ul mabamin haka dalika cinikin al-mabamin bai'ul mabamin shine cinikin ruwan tsako wa huwa bai'u wa huwa wa huwa وهي ما في ظهور الفحول shine abin da ke cikin wato dabbobi masu kawo ba dabbobi waɗanda suke yin barbara dabba wanda yake yin barbara dan baka sani ba baka sani ba ko zai baka san kuma barbara nawa zai yi ba a samu wato raƙumi wanda aikinsa yana zuwa yana yin barbara da dabbobi ba za ka ɗauki hayarsa ba ne barbarar don wannan daban ne ka ɗauki hayarsa ya barbara ka ce yayi ne a yayi ne a cikin garken ka ga abin da za ka biya yayi barbara an samu yayi kurbe ita shikenan amma ka ce ka sai karansa wato abin da ke cikin tsatsansa na maniyin da zai fitar da shi ya barbarar ka sayi shi don ba a sani ba za ta haihu za ta ciki daga wannan barbarar ko ba za ta ciki ba saɓanin to akwai wata sura yanzu na san marwan abin da suke sami kenan ko wanda suke yi yanzu kamar irin a irin australian bull din nan suna abin nan suna ɗiban maniyin su in sabida yawa sai su sai su sanya shi a cikin firij ko mana isra'il su ne yan agriculture sai a yi amfani da shi a yi artificial insemination to shi wannan ya yake in aka artificial insemination ne za a samu ciki eh na'am dan za a samu ciki saboda haka tunda babu tabbata ga zarar ya shiga ciki tunda ya samu tunda akwai zarar tunda ya tunda babu tabbas zarar ya shiga ciki amma inda an san inda ake yi artificial insemination sun zafi ciki ne to shi kenan ya halatta sai dai za a iya sayar da shi shi akan kansa tunda aka sayar da shi za a yi ta gwadawa ba sau ɗaya ba sau biyu ba har a zo a samu yana da amfani akan kansa ba durab din ba ba karan je barbarar ba abinda ba durab din ka saya ba amma ka sai shi a stamp din ne ta adana shi yadda yake za a iya amfani da shi wani za a yi tunda yana da manfa'a ko manfa'a ta ta tabbatar ta ce tunda in aka yi sau daya za a iya yi daban-daban har ya zama dukan cewa an iya samu to wanda ya wanda ita wannan fuska ne ta take halarta na'am to in ku ba in ku ba za a ɗauki ciki ba ya amfanin su bamu eh na ce an yarda da shi amma idan dai ba zai kai ya zuwa ga ɗaukar ciki ba ne amfanin sa yau shi ne idan ba a samu wannan saniyar ta ɗauki ciki ba za a iya samun wata ta ɗauka to shi idan wannan amfanin ne ta wannan fuskar to shi kenan amma in aka ayyana aka ce a kan saniya mu ayyana to nan akwai jahala dan ta yi ta ɗauka ta yi ba za ta ɗauka ba amma aka saye shi za a rinka za a rinka amfani da shi akan wato shanu daban-daban har ya zama to kanta an samu wanda za su ɗauki ciki to kaga amfani ne tabbatacce ko amfani ne wanda yake iya zamantowa hasil na'am sai su amma ai fertility din fertility din idan ya zama to cewa fertility din bai kai zuwa ga abin da ake samu ba kaga zarar din ya shiga ciki kenan idan an fiye shi ne dan ana ganin zai yi barbara kuma ya barbara ba a samu ciki ba tunda yin ba shi ne zai nuna kan cewa an yi ciki ba daga an yi ba zai tabbatar da kan cewa an yi ciki ba wataƙila sai wataƙila ya yi ta yin ya yi idan ma'anar misali kace za ka ɗauki shi haya ka kawo shi cikin garken shanunka za a ajiye shi har lokacin da shanunka suke ciki ya halatta wannan na aina eh eh to amma ba ka ganin akwai jahala a cikin wannan tunda an ga lokacin za a yi cikin garar ne ya ce mu ci gaba dai mu ci gaba za mu dawo ga wannan annahu tani nau'i na biyu na algarar aljahal bi jinsi taman aw almasmun jahiltar jinsin abinda zaka biya ko kuma abin da zaka saya ka tsauni duk ita kama fi kummi kamar ka ce na sayar maka da abin da ke cikin aljihuna ba ka san ko me ba ko kuma na sayar maka na sayar maka da ɗari ɗari ɗin ba ka sani ba na naira ne ko na dala ne ko na riyal ne ko na ne to wannan jahala wa- jahala ce da take za ta kai ya zuwa ga menene illar wannan menene illar wannan zarar din na abbarar ina barar me zarar din ita ai ba zarar ba ne menene illar illar wannan jahalar na kayan kayan kayan electronic notex notex din a wannan ba shi ne wannan bai bara'a ne bai bara'a da banne ka tsaya ni ne ba san shi da wata illa ba ka dauka eh a da wannan jahala ce wannan ba ta halatta ba jahala bil mafhum baka sani ba ko yana da amfani ko yana yi ko baya yi wannan bai halatta ba amma bai bara'a bane bai bara'a ka san cewa babu tsari da wani illa abin da aka hawa- hana wan- wannan zarar din abin da aka hana shi sabanin wancan da asalin malikin babu wannan saboda abuza zai kai ya zuwa ta sabani da rigima Eh, shi yasa suke cewa aljahalal muddiya ila anniza wato jahala ce wanda take kaiwa ya zuwa ga rigima ita kuma shari'a ta zo da magan da hana rigima dan aka yi irin wannan cinikin rigima za a yi ka zo ka ce na sayar maka ɗari ɗari na ne sai ka ce ai da nace maka ɗari ai ya san a Kano miki to ba ka naira nake ni ce kai a- kai a gidan kula a sai maka wannan naira ɗari ina ba a sayar da wannan naira ɗari ai dala nake ni ka ga sai a yi ta rigima Ka ce dala a America miki sai su ta rigima to irin wannan ce irin wannan aljahala abin da yasa aka abin da yasa yake yake garar maniyi saboda zai kai ya zuwa ga al- almunaza'a shi yasa ke cewa al- aljahala mudiya ila almunaza'a za mu zo a bai istimar za mu zo na a bai istimar insha Allah النوع الثالث نوع نوع الغرر الجهل بصفة أحدهما kun ga wancan na farko aljahal bil jins jahilta bil jins na biyu ja- jahala jahiltar sifa sifa daban take da jins ko ka qaulihi bi'tuka thawban min manzili na sayar maka da wani da wata tufa wanda take a gidana daga ga wace tufa bace alawayya ne shadda ce babbar riga ce doguwa ce baka sani ba baka san sifar ba an faɗi jinsin shine thawb amma ba a faɗi sifar ba au bai ishai min gairi taqlid ko kuma ka sai abu ba tare da jujjuyawa ba in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba kar ka saya an ta wahabu shi ne abin da kuke faɗa electronic notex ka saya ba za ka duba ba shi ma suna yi shi ma wannan ciniki ne na garar to shi aljahalu bi sifa ne ka san abin amma ba ka san sifarsa ba kamar a hana ka ka- ka abin da ka bude riga don ka ganta ce ba za ka saya ba duk abin da kake so a haka yi babu budewa wala wasu ba tare da kuma sifa ba domin aka yi sifa shi kenan aka ce a'a ba sai ka bude ba wannan diga yadda ka ga yadda ka ga wannan tana jiran ita ma wannan haka take. ka gani da idan ka ko kuma ya sifanta maka ita tamkar kana ganin ka to wannan sifar ta kawar da jahala ne to shi ma duk wannan illar jahalar saboda za ta kai zuwa ga almunaza'a rigima bayan ga wani bayani yajuzu fil madhhab bai'u shay'il gha'ib ala sifa a madhabar malik ya halatta ka sayar da wani abu wanda yake baya nan ala sifa kaga al-gha'ib muayyani ne ya halatta ka sayar da shi ala sifa ce al misali mota ce da nake da ita toyota ce corolla ce model ɗinta kaza ne tana da air condition full option mm, kuma automatic ce dukka fata ga kalar fencinta ba ta nan baka gani ba to wannan duk da yake ba kamar ka gani ba akwai ɗan zarar to amma alzarar ya fi kaɗan ne saboda haka ya halatta bai ulga'ibi ana sifa au ru'yatin mutaqaddima ko kuma abin da yake ka riga ka taɓa ganin sa a da akwai ru'iya wanda take ta gabata daga lokacin cinikin yace ka ga wannan motar da wannan motar dai da ka sani tawa to ita ce nake so na sayar sai ce a ai na san wannan motar to ai ciniki sai a kulla ciniki kaga baka gani ba a lokacin amma kayi bina'i akan ru'ya mutaqaddima ganin ta da kai a da to wannan algharar da yake ciki gharar ne yace shi wannan ya halatta wa ajazahu abu hanifa min ghairi sifatin wala ru'ya abu hanifa bal ya halatta shi ma ba tare da sifa ba ba tare da ru'ya ba gabaki ɗaya ya halatta shi tunda dai muayyan ne sai dai ya ce akwai khiyar abu hanifa saboda shi yana yana da kwaɗayin kan cewa a samu mu'amala ya halatta bai ulga'ibi ala sifa sai dai ba zai zamanto nafid ba ba za a zartar da shi ba za a tsayar da shi ne ala wato arru'iya muwaqqafun ala arru'iya idan aka saya ka gani yayi maka to shi kenan ciniki ya zarto in ko bai yi ba ciniki ya ɓaci amma cinikin ya halatta ibtida'an shi ko malikin aka yi irin wannan ba tare da rubiya ba ba tare da sifa ba ɓata cinikin yake kwata-kwata sai dai a sake kullawa to babu mazhabar da take budewa wajen wato tabbatar da uku irin mazhabar abu hanifa saboda su shuru ba sa ɓata asali sai dai a yatsar a wato a kawar da sharaɗin a ga yadda za a sa a inganta wannan cinikin na'am ta yadda muna ta website sifofinta eh
idan ba a kawo idan ba a kawo motar ba wani zai yana wahala ya wani ba ka tsaya
in ba ta yi in ba ka tsaya a kan su ba in ko ba tsaya a kan su ba ba su ma yi ba magana ba ba su kawo saboda sun ɗauka motar ta zo sai ka biya wani abu saboda sun ɗauka motar ta zo ko ku saboda ni a ai zuwa kan mutum ba zai kawo motar ba kan yau wani ta a cikin a wani da ya kawo motar wani an kawo motar in ta kawo cikin suna da kyau
to in ka sun dai za su bayar dawo maka da shi ka tsaya kan ciniki ne ingantacce dan shi ma shi ne ai bai ulga ibe ala ba za su sifanta maka ita wataƙila har hoton ma za su kawo har hoton ma za su iya ɗaukar hoton motar su nuna maka kwasa ba su laifi na'am wa yusharatu fi wa mana'ahu shafi'i mutlaqan imamu shafi'i ya hana shi mutlaqan imamu shafi'i wajen gharar ya fi kowanne tsanantawa saboda haka mutlaqan ya hana wannan cinikin bai ulga ibe ala sifa a wajen imamu shafi'i mamnu ويشترط في المذهب في البيع على الصفة خمسة شروط أنا شرطا تشرط guda biyar wajen bai الغائب على الصفة abin da yake baya nan wanda za a iya siffanta shi kafin a kulla cinikinsa sai an cika sharuɗai guda biyar amma amma a matabar mali al-awwal shar'i na farko Allah ya kuna ba'idan jiddan kada ya zamanto mai tsananin nisa kal andalus wa ifriqiya kamar tsakanin andalus da ifriqiya tsakanin andalus da tunis ifriqiya ita ce tunis a zamanin tsakanin andalus da tunis akwai nisa a lokacin ballantar a kuma muna ganin kamar kusa ne yanzu tun da tsakanin mediterranean sea ne kawai to amma a wancan zamanin su ɗauke shi abu ne wanda yake mai nisa tsanani mai tsananin nisa الثاني ألا يكون قريبا جدا كر يزمنتو شيو كر كما يزمنتو كسني قري كالحاضر في البلد كما أبن ديك أتكين جري إذا أتكين جري إذا أنا في تلك جري babu bukatar ya zama to ka siye shi ala sifa الثالث na uku an ya sifahu ghairul ba'i ya zama to wanda zai sifanta shi ba mai ci- ba mai sayarwa ba ne a samu wato third party wanda zai zama to me saboda amana domin shi alba'i in ya tashi sifantawa zai sifanta shi ba tare da ambatan abin da yake zai zama to aibi ba wato ana tuhumarsa muttaham ne kaga dai a cikin musulunci ba an ce kowane musulmi ka dauke shi alal amana ba to banda ciniki banda ciniki a ce haba kana mu'amala da musulmi musulmi dan uwanka sai maka ƙarya a wai har sai a ɗauka ma in ka ce in ka ce ba ka ba ka yarda da shi ba ya ce ka gani da ne malam an ce la yuridu ahadukum ba ka yarda da wannan sai a ta kawo maka wa'azi a nan wajen wa'azi daban kasuwanci daban Eh, in za ka yi wa'azi je kake wa'azi wajen bin Allah da sauransu amma nan wajen kasuwanci ne tsara haƙƙi na zai yi domin shi kasuwanci kamar yadda ake faɗarsa mu'amala ce wadda take aka gina ta akan almukayasa ma'anar mukayasa almukalaba kowa yana so ya duki hancin ɗaya kowa yana so ya yi rinjaye akan ɗaya shine ma'anar mukayasa alkai wanda yake ya fi basira da ɗaya yana amfani da basirarsa ne ya tabbatar da maslahar kansa ya amfana ya zamanto wancan ya zamanto ya rasa shi kuma ya samu to don haka sai aka kula da wannan don haka ba a amince ma shi alba'i ya zamanto shi ne zai sifanta ba الرابع شرطي له أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها ya iyakance sifofin da ake nema a cikin wannan abin gabaki daya ya iyakance su saboda haka yanzu kaga kamar mota ya kamata ya samu shawarar wa'inda irin sifofi ake nema to dole ya iyakance su al misali idan ya gama sifantawa bai faɗi kan cewar ko automatic bace ko hand ko manual ce to kaga wannan sifar ba ta cika ba bai faɗi kan cewa ko full option bace ko ba full option ba bai faɗi bai cika ba to kaga wannan ya nuna kan cewar shi al-ba'i ya kama al-mushtari ne saya ya kamata ya san al-awsat al-maqsuda to a nan wajen sai amfani da ahlul khibra ya amfani da makanikai wanda suka sani cewa ga abin da za a faɗa ga abin da za a faɗa alhamis allah yanku da samanahu bi shartin illa fil ma'mur kada ya biya kuɗin da sharadi in ba da sharadi ba ne zai iya biya an fahimci bambancin wato kar a shartanta masa cewar amma ba amma sai ka biya kuɗi baka gani ba amma kuma a tsanta maka sai ka biya kuɗi in aka yi wannan sharaɗin bai halatta ba amma idan aka yi ya bayar da shi da kansa ba tare da sharaɗi ba ya halatta amma in bai biya kuɗi ba ba zai zamanto a dainu bi daini ba inda sharaɗi ne zai zamanto dainu bi daini inda sharaɗin ba zai biya kuɗi ba sai ya gani ya zamanto a dainu bi daini amma in babu sharaɗi babu komai illa fil ma'mul sai dai a cikin wanda yake amintacce ne kal aqar wato kal aqar kamar kamar gida ko gona tunda wannan abu ne amintacce ba inda za ka kai amma mota za ka iya ciniki ka kawowa amma gida kuwa wanda aka sifanta kaga baya da za ka dauki gida ka kai shi wani gari ko ka boye shi wa yajuzu naqdu min ghairi shar ya halatta a biya kudin nan take yayin da ake cinikin amma ba tare da sharadi ba shine yasa yace Allah ya kula sama nahu bishar kuma in haraja al-mabi'u ala hasabi sifati war ru'ya sannan idan abin da aka sayar idan abin da aka sayar ya fito a bisa yadda aka sifanta shi ko kuma a bisa yadda ya ganshi wannan ru'ya mutaqaddima din wanda ta gabata lazimal bai cinikin ya ce cinikin ya lubunce shi wa in haraja ala khilafi dhalika falil mushtari al-khiyar idan kuma yazo a sabanin yadda aka sifanta to almushtari wanda ya yana da khiyar to me bambancin wannan mazhabar da bambancin mazhabar hanafiya in haka ne kusa wannan sharadin bambancin hanafiya sun ce ya halatta ko mutlaqan amma sun ce la yanfut ba za a zartar da shi ba sai idan an gani su kuma wannan an ce cinikin a cinikin idan aka yi idan ya zo a saɓanin sifar yana da siya bambanci shi na na a wajen hanafiya cinikin bai riga ya lizinta ba ba a zartar da shi ba an kulla shi amma an tsayar da shi to shi kuma wannan an riga an zartar da shi sai dai akwai damar samun khiyar idan ya zo a saɓanin wannan shi ciniki wanda yake an yi khiyar a ciki asalin cinikin tabbatacce ne tun da khiyar in aka ce an baka zaɓi za ka iya zartar da cinikin a yanda yake domin in ya zo a tsakanin sifar aka ce kana da khiyar za ka iya ka ɗauka a haka wannan tsakanin da ya zo kasancewarka a abin nan malefinta na amerika ne ba na ingila ba ba komai duk da dai na ɗauka kan cewa ga inda malami ne saboda haka ya zo a saɓanin sifa sai ka ce babu komai ko kuma ka ce baka yarda ba a kai yadda aka sifanta maka ba haka take ba a warware jini ko kuma ka ce yadda aka sifanta maka ita kudin ta bai kai haka ba tunda babu AC tunda babu factory AC construction ce AC din tata kudin bai kai haka ba ka ce a rage maka duk wannan yana daga cikin abin da za a yi a cikin siya alaikum salam far'un reshe akan wannan yajuzu bai'u ma fil a'ma ma fil a'dali min as-siyab ya halatta a sai abin da ke cikin dila na tufafi ala wasfil barnami a bisa siffanta barna abin da a bisa siffanta abin da ke cikin dila a ce albarnami dila guda daya ta kunshi wato daurin kaya guda ɗari kuma kowane kaya ga ga wahada ga guda ɗaya nasa saboda haka ba tare da sai an buɗe ka gani ga baki ɗaya maka saya bi khilafi thawbil matwi duna taqlibin wa nashr sabanin tufa wanda yake an nade shi ba tare da ka bude shi ba ba tare da ka jujjuya shi ba kuma ka bude shi ka gani a ce ba za ka bude shi ka gani ba kawai a dunkule yake a haka sai ka saya to wannan bai halatta ba annawun rabi nau'i na hudu na ne na algarar ahsantum yawa haka nake so nau'i na hudu na algarar aljahru bi miqdari ahadihima jahiltar gwargwadon ɗaya daga cikinsu a hadihi ma ɗaya daga cikin mai guda biyu na asaman wal musman eh wal masmun ahsantu da da kuɗi ko kuma abin saya ka qaulihi bi'tu minka bi si'ri al yau na saya daga gare ka da farashi yau aw bima yabi'u an-nas ko da abin da mutane suka saba suna saya aw bima yaqulu fulan ko da abin da wani yace shine kuɗin illa bai il juzab sai cinikin juzab cinikin da ake yi na komi na zubi wa qad taqaddam ya gabata ya gabata cewa ya zama sharadin ya zamanto da kai mai sayarwar da shi mai saya duk kun yi daidai wajen jahiltar ainihin mai idarinsa ɗaya daga cikin sharadin kenan to amma idan aka jahilci in aka in aka jahilce shi in aka jahilci mai idarin wannan zai bude kofa ta munaza'a saboda haka yanzu kamar ka ce za ka kai abu da index abinda irin indices na yadda suke mutsi ka ce a za ka siye shi da da libo plus 2% duk abin da ya kama libo ne plus 2% ka saya ko libo to ba a san libo din yaya zai zama ba ko kuma ka ce wani index na stock market abinda index din stock market ya kama ka a da shi za ka saya a wannan rana an jahilce shi to wannan bai halatta ba amma yanzu sai cinikin shares ko da ke cinikin shi babu jahala inda kullum ana kotun din index din ko to da in za ka sai shares za ka saya ne da abinda aka yi koti a lokacin broker zai ce maka ai dan gote yau kaza ce نعم inda ka riga inda aka riga aka lokin shi kenan a a ko da broker a to an rufe kasuwa ya za ka saya a to gobe zai sai maka ake sai maka da sigirin da kudin gobe din amma zai sai maka da kudin da aka rufe kasuwa yau ba lokacin da zai sai maka da aka bude da kudin da aka bude amma da yanzu aka samu jahala ta mai idarar abin da zaka saya za a yi rigima dan sai ka ce kai ga abin da kake kai ga abin da aka ce shine sigirin yau shi kuma ya ce a a ai ce ga abin da aka rufe a kasuwa wala yajuzu bai'ul qam'i fi sumbulihi bai halatta a sayar da wato alkama a cikin zangarniyarsa ba lil jahli bihi saboda an jahilci bikidarinsa wa yajuzu bai'uhu ma asumbulihi amma ya halatta a saya tare da zangarniyar ko kamar an yayyanke alkamar an daure dani dani to ya halatta a saya a haka amma a ce alkamar da ke cikin wannan zangarniyar na saya wannan bai halatta ba khilafan li shafi'i sabanin imam shafi'i imam shafi'i ya haramta hatta cinikin tare da as-sumbul wa kadalika la yajuzu bai'uhu fi tibnihi haka dalika bai halatta a saye shi ba yayin da aka shanya shi kafin a yi sassakar da wa yajuzu bai'uhu ma atibnihi amma ya halatta a sayar da shi tare da shi wato an shanya shi tare da karan da baki daya wa yajuzu bai'u turabis sara ya halatta a sayar da wato kasar masu a wato kasar masu bursune masu yin gwal saboda eh eh wala yajuzu wala yajuzu bai'u turabis sara bai halatta a kai a sayar da wato kasar masu sassakar gwal ba masu gyara masu gursmet masu aikin gwal ko azurfa saboda ka- kasan yayin da suke yi wannan a- a- a- a- a abin nan din burbushin gwal din da burbushin zin a azurfar zai rinka sauka a ciki saboda ne me yasa bai halatta ba saboda aljahalu bil miqdar ba san miqdarin nawa bane tunda ba san abin da yake zuba ba shi da kai da shi duk ba ku sani ba to da kaga da wani da wani mizani za a saya da wani mizani za a yi awo kan ah, ga abin da zaka saya wa yajuzu ah, wa yajuzu bai'ul ful al akhbar wal jawz wal lawz bil qishr al a'la khilafan li shafi'i al ful al akhbar danyen ah, danyen gujiya ya halatta a sayar da shi wal jawz da kuma ah, ah, ah, wannan kwakwa wallau da kuma wannan habba din ta allau hadar nas fil qishr al a'la ya halatta a sai da shi na cikin bawon nata kamar gyada ce ita ma za a sai ita cikin bawo ba sai an fitar da ita ba tare da cewar wani daga cikin bawon zai zama to kyakkyawa wani ba kyakkyawa ba amma saboda wannan yana da cikin algarar da yaqin ba a damu da shi ba khilafan li shafi'i sabani imam shafi'i bi ya hana haka imam shafi'i ya fi kowa ita matuƙa wajen toshe kofofin algarar النوع الخامس نوع نبير نا الغرر الجهل بالأجل جاهل تر لوكتي أجل شنكي إذا أن كلاش كقوله إلى قدوم زيد كما يتشي نا سيوانا الأمر أم نا سيوانا دبر أما بذن بيابا سي, سي زيد يازو وكما كما يندهو كفتاني فيها آه أني كاجي كاسي موتا كابيا deposit sai ka zo ka ce ka fasa su kuma ce ba za su baka kudin ka ba sai sun sayar sai lokacin duk suka sayar to an san lokacin da za a sayar ba a sani ba saboda haka za ka iya zan za ka iya jira shekara ba ma watanni ba ba a sayar ba tunda ka gaya musu to kaga wannan dai akwai akwai gharar a ciki akwai cutuwa a ciki au ila mauti amr ko kuma ya zuwa ga mutuwar amru ba ya san lokacin da amru zai mutu wa yajuzu an yaqula ila al-hasad ya halatta ka ce na sai a a a na sai wannan a a kace ya zuwa ga lokacin girbi kamar ka ce wa mutum ya sayar maka da alkama buhu goma ya zuwa ga lokacin girbi to kaga wannan ajalin sananne ne inda lokacin da ake girbi an san shi shine abu lokacin da galibin mutane suke yin girbi au ila au ila mu'dharib إلى معظم الدراس ko kuma ya zuwa ga lokaci wanda yake mafi yawan wato mafi yawan amfanin gona ya zama to ana busar da shi ana sanya shi a cikin albaidar shi ma wannan sanannen lokaci ne dan lokacin za ka ana ta shiƙa da sauransu au ila shahari kaza ko ya zuwa ga wata kaza wa yuhmalu ala wasatihi sai a dauke shi akan tsakatsakin lokacin in kace ya zuwa ga in kace ya zuwa ga lokacin hasad sai a dauki tsakatsakin lokacin da akwai wanda suke girbi da wuri akwai wanda yake kuma suke girbi a ƙarshen lokaci to sai a dauki tsakatsaki duk domin me wannan dan ai maganin almunaza'a jayayya annahu sadid nau'i na shida na algharar bai'atani fi bai'a ciniki biyu a cikin ciniki daya وهو أن يبيع مضمونا واحدا شيني سير دا أبن سير وغدا تايا بأحد مضمونين دا تايا أبو بوا غدا بيو مختلفين أبا بن ما سابا مجونا أو ya au bai ahadi matmunaini bi thamanin wahid ko kuma ya sayar da ɗayan abubuwa guda biyu da abin sa- da da saman da kuɗi da farashi guda ɗaya ya sayar da abu guda ɗaya amma bi ahadi thamanaini ne ko ya ɗaya nuskar ta ku take a abin nan a kabara ya nuskar ta take a'a a, wannan ya ce an yabi a masnunan wahidan muktalifaini a a bi ahadi thamanaini muktalifaini dai thamanaini ya kamata ya zama bari mu duba a wannan nuskar tawa نعم يوا بأحد ثمنين مختلفين هذا نسخة تاكد بأحد ثمنين مختلفين domin shi ne wannan ai al- wato ka sayar da abin sayarwa guda daya da farashi guda biyu daban da abin sayarwa da abin saye guda biyu daban shine ka ce gashi ka ce wannan computer kaga matmun wahid kenan ko na sayar maka da dubu a, a, a, da da da in ma dala dubu kudi hannu ko dala dubu da ɗari ɗaya bashi ba tare da ayyana ɗayan ba ko saboda idan ka ɗauki na fito sai kace na ɗauka da nawa ka da me ka ɗauka da ka ɗauka ya ce da ka ɗauka ka tafi ka ce an mun yi ciniki sai zo ya ce ka biya ni sai ce a'a ta ai dan biya ka dan biya ka sai karshen wata to in karshen wata ne dubu ɗaya da ɗari da ya ce a'a sai ka ce dubu ɗaya kuɗi hannu to na na na na ɗauka a kuɗi hannu amma kuma al'amura sun sa yanzu ba zan iya biyan ka yanzu ba sai karshen wata kaga sai rigima ta buɗe saboda haka amma idan aka ayyana in aka ayyana ɗaya daga cikin asamanai to bai zama to bai a ni fi bai'a ba za ka iya faɗa ka sanya telefon a cikin kasuwarka ka ce wannan telefon ɗin kowanne ka sa masa farashi biyu ka ce kuɗi hannu a dubu talatin bashi dubu talatin da biyar saboda haka idan mutum ya zo saya sai ka a- a- wannan kaga da ka faɗa ta yi ne ba ciniki ba ne ka gani nawa na wanne za ka sai ce ga dubu talatin to sai ka ɗauko ka bashi idan kuma ka ce to a bani a baka a nawa a wanne ka saya to dole a ayyana in ba ayyana ba to kaga an samu algarar an samu bai a tanifi bai a ciniki biyu a cikin ɗaya domin kowanne daga ciki ya zama to ciniki ko dai ya zama ya ciniki kuɗi hannu ciniki ne ciniki bashi shi ma ciniki ne an hada su a cikin ciniki guda daya bai halatta ba aw bai ahadi masmunaini bi thamanin wahid ko kuma ɗayan abubuwa guda biyu da farashi guda daya kace a a to amma wannan a ana yi fa kamar ka ce ga ga kamarar nan ɗayan kowane ɗaya daga cikinsu a kowane ɗaya daga cikinsu naira dubu ɗari ce ko naira dubu ce ko na ɗaya daga ciki kamar irin kantinan da suke a saudiya na kullu shi hamsar ya in ka shiga komai ka saya a nan wajen riyal biyar ka ga madmunai ne bisa marin wahid komai za ka iya ɗauka riyal biyar to amma a nan wajen ai babu garar ko tunda an ayyana maka farashin an ayyana maka farashin to amma wannan yaya surar za ta zamanto a ce maka abubuwa guda biyu da saman guda ɗaya ba tare da ayyanawa ba ka ce ko dai ka sai wannan ko ka sai wannan a a dubu ɗin da ka bani ba tare da ayyanawa ba saboda haka idan ka ɗauki ɗaya a idan ka ɗauki ɗaya kowanne ka ɗauka a wajen shi wanda ya sayar ba zai akwai rigima a ciki saboda haka shi yasa gaskiya a cikin bai akai nufi bai a ban taba ganin wanda suka masarta da wannan surar da ibn zai ya kawo ba wajen sayarwa don babu wani darar a cikin wannan
sai ka ce wai ya kawo ma waya domin da su da komai sai dai ya kawo wanda ba su kai ta ba
ba wannan ya riga ya ar ka sai ya a a a to maybe dai a zaka iya cewar wayoyi guda biyu ka kulla ci ga wayoyin nan guda biyu a a kan dubu kowanne ɗaya daga cikinsu dubu talatin sam- a- a- bai samanin wahid guda biyu amma farashinsu dubu talatin ko ta ɗauke su guda biyu amma dubu talatin za ta bashi da zumman kan cewa ɗaya kawai za ta ɗauka to in dai ka ɗau in dai ka in dai ka ɗauki ɗaya ɗin ka bar masa ɗayan babu garar duk ban ga garar a cikin wannan ba amma a cikin wancan surar ta bai akan dan ita ce ma nafsin a kamar hadisin ibnu mas'ud akan ta yanzu an ya kula bi asharati naqdan wa bi ihda ashar ila ajal abinda abin a- a- wato ibnu judai ba shi- ba wani ba wani malami da ya sharhi wannan littafin ballan da mu koma sharhi amma kamar yadda nace a- na'am أها. فالأول تو نعم نعم فالأول نفرق أن يقول بيتك هذا الثوب بعشرة نقدا يشي ناسير مكا وانا الجبر دا قوما دينا درهم قوما نقدا كدي عنه أو بعشرين إلى أجل كوكما عشرين يزوى دا وانا أجل على أن البيع قد لزم في أحدهما أبيتا تشي ورشنيكي يا لزم جاء تشين إيدك باتارد أي ناوى با وكاكا وانا ذا أسامو منازعة كو والثاني أن يقول بيتك أحد هذين الثوبين بكذا na sayar maka ɗayan waɗannan tufafin nan guda biyu bika da da da kamar a ce dirhami goma ala annal bai a qad lazima fi ahadihima akan cewa cinikin ya lizimta a cikin ɗaya daga cikin su ba tare da ayyanawa ba to shi wannan ba za a samu wani munaza'a ba ba za a samu wani munaza'a ba idan dai ya zama to kowane ɗaya ne ka ɗauka tunda ɗaya aka sayar amma wannan ba ayyana ajali ba shi wannan mushkilar akan wani ciniki ne ya afku tunda akwai sabanin farashi wannan kuwa da farashi ɗaya ne kowane ɗaya daga cikin su idan kimar sa ne kaga baka da mushkila kamar yadda suke wannan kullu shi hamsar riyal ne kaga shi ne wannan sura kaga ba a wata rigima a kan kullu shi hamsar riyal mu ba mu san irin wannan cikin ba ba ba ana yi na'am komai da komai goma eh aha haka ake yi sai su sassaka abubuwa waɗansu sun fi waɗansu tsada sau da ta ce ji da shi ji wanda za ta ɗauke wannan wanda aka sayar da araha wanda an sayar da tsada saboda aka sai sai sai ɗauke juna na'am eh eh ya ɗayan kuma da ɗayan ka ɗauke shi ne akan kyauta ne ko so da ka ai a ƙoƙo- kawai ka kai ɗayan ne amma biyun ka tsaya ɗin biyun ka tsaya amma shi ma babu iskal saboda gayarsa idan ma ba kuɗin ɗayan ba ne gayarsa zai zama to kan cewa jam'i ne tsakanin ciniki da kyauta wanda babu iskal a cikinsa na'am arama na'am eh eh
wani ya shiga abubuwa guda biyu amma dai guda ɗaya ɗaya daga cikin su za a kai musu amma kuma suna da sabani wani ya koyi a ƙarshe aka kulla jirgin a kan haka ya sai aka zo aka zaɓi wanda ake so aka ba shi ba shi yana ba ko haka ma da ke
to mumkin zai zama to kamar aka sun surar sai yi kenan idan ya zama to ba a ayyana ba ya lizimta a cikin ɗayan amma ba tare da ayyanawa sai a samu saɓani wajen ayyanawa idan aka samu saɓani wajen ayyanawa zai iya zama towa ya kawo rigima to amma idan ya zama to duk kimar su ɗaya ba ta kowanne mutum ya ɗauka babu laifi saboda na na abubakar ne.
da a matsalar da kasu ne a kuma shi ta yi tsaye da akan ciniki ko kuma ta halin da ba a ci abu da ya fi ba. Shi ba mu da yana shiga da abin da ya ta- ya haɗu da ciniki zai shiga cikin ijara shi bai a kai nufi bai a wannan ɗaya daga cikin surarsa ne akwai surar bai a kai nufi bai a idan ya zamanto cinikin in aka haɗa su zai kai ya zuwa ga zarar ka kamar wannan zai kai ya zuwa ga zarar zai iya zamantowa an hana su saboda in su aka haɗa cinikan guda biyu zai kai ya zuwa ga riba akwai surar bai a kai nufi bai a wanda take take kaiwa ya zuwa ga ina to ina ana yin ta a cikin ijara kamar yadda ake yin ta a cikin bai'a a cikin ciniki ya surar take shine a sai da bai'ul ina yake ina jin nan gaba zai zai zai kawo shi a cikin bai'ul a cikin bai'atul fasida ka sayar ma da mutum ka sayar ma da mutum wannan a naira goma sannan ka ce na saya daga wajenka a, ka sayar masa a naira goma ila ajal ka sayar masa zai biya ka naira goma bayan kwana a a gobe sannan sai ka ce to sayar mun kuma yanzu a naira takwas sai karɓi naira takwas ka mayar masa da abinsa dama ba san abin yake ba kawai so kake ya baka naira takwas dan gobe ka biya shi naira goma kaga bai a ni fi bai a baka saya ba a naira goma sai da sharaɗin zai sayar maka a naira takwas ka gani to kaga bai a ni fi bai a ne abinda wannan cini- wannan cinikin guda biyu da aka hada abinda natijarsa shine ya kai ya zuwa gari ba an baka naira takwas za ka biya naira goma ita ko wannan kwalba da aka saya ta zamanto kamar yadda ibn abbas yake cewa a- a- a- a- dirham dirham fi dirhamai bainahuma hadira bainahuma menene me yake faɗa a cikin sunan bai haɗu a ijara ma zai iya zamantowa haka a wajen ijara ka sayar ma da mutum ka ce a ka ba mu mutum hayar gidanka ka ba mu mutum hayar gidanka a kan naira dubu ɗari sannan sai ka ce kuma ba na hayar wannan gidan naka ba na hayar wannan gidan naka a naira dubu ɗari da ashirin sau da ka kana bin ta a shi sai ba a- a- ba na hayar wannan gidan naka a naira dubu tamanin ni na baka a naira dubu ɗari to sannan ba na hayar kuma a naira dubu tamanin kaga gidanka ne baka fita daga gidan ba kana ciki amma ka ya baka dubu tamanin a ya bada ya baka dubu tamanin kai kuma kana jiran a a shi kuma yana jiran zaka ba a- afwan ya ce- ka ce masa a na baka hayar gidana a naira dubu tamanin ka gane zaka ba sai ya baka dubu tamanin yanzu sai ka ce to ni kuma na karɓi hayar daga wajenka a naira dubu ɗari ƙarshen wata zan baka ka ka karɓi dubu tamanin za ka biya shi dubu ɗari to shi ma wannan ijara ce a cikin ijara da aka haɗa su suka kai ya zuwa gari ba saboda shi bai a sai nufi bai a abin da za aka haram an haramta shi da kuma dukkan uqud jan aljamu bainal uqud haɗi haɗa wato akadi sama da ɗaya idan zai kai ya zuwa ga wani abu da aka hana shi a cikin shari'a wanda babban sa a cikin ciniki abu gun abin nan guda biyu ne in ma riba wa in ma zarar saboda ka kaga bai a tainifi bai a a turar ina zai za ta kai ya zuwa ga riba shi yasa aka haramta bai a tainifi bai a na wannan ambaton wato a a samanaini bi a a limatmunin wahid shi kuma zai kai ya zuwa ga algarar dan ba a san a me aka kulla cinikin ba a ajal naqdan ne ko ka ajalan na'am
wannan tsari na aiki da wani aiki kun shi wani wani aiki da kafa wanda sharadi cewa idan wani za ka iya da aiki da ka gani idan kuma zai bayan sati ne da kuma bayan wata ka gani na rashin aiki da amma ni abu ne faɗa maka wani shi ma zai shiga zai shiga ciki zai shiga ciki saboda haka dole fi ta'dili domin zai iya cewar to na ji na dauke ka a yanzu zan biya ka amma ka bi ni bashi ka gani ba za ka ce an koma wancan cinikin ba tunda daga zarar an yi ciniki haƙƙi ya tabbata a zimmarsa to in ka ƙara masa ko da kubu ɗaya ne riba ne tunda ya zamanto bashi ne saboda haka shi yasa ka ga wannan ma ya zama to bai a kai nufi bai a dole a haddade wanne ne a- wanne ne a wanne ne alkawarin da aka yi wanne ne contract din da aka yi bari mu karanta da Allah guda uku nan rike tambayar ka annau annau usabi nau'i na bakwai na cinikin garar bai ma la yurja salamatuhu sayar da abinda ba a kaunar wato amin a a- a lafiyarsa da kubutarsa kalmaridi fi siyam kamar sayar da abinda yake ba shi da lafiya yayin da yake cikin halin rashin lafiyar mutuwa yana halin wato tafiyar ajali an fahimta kamar mutum zai sai bawa sai a zo a samu bawa yana cikin rashin lafiya rai kwakwai mutu kwakwai a ce a lokacin zai saya to kaga in ya saya ba a tabbacin da cewa yana da salama annan usamin nau'i na takwas bai'ul ah, bai'ul hasa cinikin tsakuwa waɗannan suna daga waɗannan nau'uka da zai ambata guda uku nassi ya zo akan su a cikin hadith bai'ul hasa wa huwa an yakuna bi yadihi al hasa shine tsakon kwani su kasance a hannun mutum fa idza saqafat wajaba al bai idan tsakuwar ta fadi to ciniki ya wajaba ana ciniki kana sarke da tsakuwa kana wasa da ita tana faduwa ciniki ya wajaba ta ga ba a tabbatar da tarabi ba ba su yarda a cikin wannan a nau'i ta ce nau'i na tara bai'ul munazaba cinikin jifa da jifa wa huwa an yanbuda ahaduhuma thawbahu ila al-akhar shine ɗaya ya jefa tufarsa ya zuwa ga ɗayan wa yanbuda al-akhar thawbahu ilayhi shi ma ɗayan ya jefo masa nasa tufafin fa yajibu al-bai'u bi dhalik ciniki ya wajaba kowane irin tufa ne kawai wanda ta jeho maka kai ma wanda ka jeho min shikenan to kaga wannan babu zancen tabbatar da at-tarabi haka dalika ɗaya daga cikin nau'in bai'ul hasa wanda bai ambata ba domin wannan wannan tafsirin da ibnu juzai ya kawo ne ɗaya daga cikin bai'ul hasa shine ka ɗauki tsakuwa ka ce za ka yi jifa da shi akan duk abin da ya ɗauka akan duk abin da wannan tsakuwar ta faɗa kai na siya da naira ɗari duk abin da ta faɗa kuma ya ce eh na yarda to ba san abin da za ta faɗa a kai ba da yi ta faɗa akan abin da ya fi naira ɗari din da yi ta faɗa akan abin da bai kai naira ɗari ba da ko ko kusa to duk wannan akwai jahala wadda take take korewar a samun attarabi annawul ashir nau'i na goma bai'ul mulamasa cinikin shafawa wa huwa an yalmasa sau fa yalzamuhu albayt bi nafsi ya taba ya taba kaya yana tabawa ciniki ya ya wajaba wa in lam ya- wa in lam yatabayyanuhu wa in lam yatabayyanu ko da bai ko da bai bincike shi ba ko da bai bincika ya san yaya yaya hakikar sa yake ba shi ma wannan ambatonsa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana almunabada wal mulamata wa bai'ul hafa to wannan jin su ne cinikai na algarar saboda ka kun ga algarar zai iya zamantowa a jinsi zai iya zamantowa a bididar zai iya zamantowa a sifa zai iya zamantowa a ajal zai iya zamantowa a cikin jam'u bainar uku to da wannan muka gama bai'ul gharar a na'am a tambayar ka gaskiya akwai tambayoyi da yawa a nan wajen ban san ko za mu iya amsa su gaba ki ba na'am na'am eh ka rike ka rike masa dubu daya eh eh, ya halatta ya halatta in dai baka ci in dai bai ce to shikenan zan je in shawara in yace zai je in shawara sai ce to na in yace zai siya a yace zan je in shawara sai zo yace na siya to da yadda da ni da ragin da kai masa koko da dubu goma da kai masa na farko to shine a nan wajen dole a ayyana ba tare a haka eh mana ya halatta ai abin da yake kore jahala ya zama to kan cewar ba za a samu rashin tabbas ba baka san akan menene suka rike ciniki ba na alaikum salam ya sayar masa to da yadda ne zan dauka ba
a a da yasa ki dauka ba dan in ka kai abu baka dauka ba ya fice amana ne a hannun wani ka fice amana ne a hannun wani to shi a cikin wannan ta ga shi ma aslan shi da ya ayyana ba to anan wajen zai iya zama zuwa wani shi da ya in ya tsaya ba tare da ayyanawa ba zai iya zama cewa zarar ya shi domin bai ayyana wani shi da shi ba eh
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم آه، wannan ya ce na neman karin bayani akan wata fatawa da na karanta na shekul musulmi inda yake cewa wajen canjin kuɗi kamar mutum yana son canjin riyal ɗari biyar sai ya tambaye ka sai ka karɓa ka ce amma zan shiga gida to maka da canjin na riyal ɗari biyar wato zai ba shi canjin riyal na ƙananan kuɗi domin akwai nasi'a eh wannan bai halarta ba shi halarta ba sai dai ka bar shi yana da kan riyal ɗari biyar ɗinsa ka shige gida ka ɗauko canjin sannan in ka zo sai ka ba shi sai ba ka sai ka ba shi ko kuma ka ce masa a a wa- wa- in yana da shi babu zancen wakala babu zancen ka wakilta shi kan ya je yi canjin ya karɓo maka in da eh, ko da yake wannan shine makarantun da malamin mu shakal shakal shafifi ya kawo cewa idan zaka ba mutum irin wannan ba ka ce kai canjin ba ka ce ka wakilta shi ya canza maka kaga in ka wakilta shi kan ya je ya maka canji ya karbo ya zamanto yayi sai ya zamanto yayi tawalli abin da ake ce ma tawalli tarafai ahad ya zamanto wakili ne kuma ya zamanto shine tarafin da yake wakilci ne wato an wakilta shi ya canjin kuma shi ne zai ba da canji to in wannan ne ya halatta saboda haka yawanci irin wannan shi ta malamin mu yake wannan nasiha cewa idan za ka yi irin wannan canjin dan ya zama kan cewa ka kiyaye da umarnin a- a- Allah da manzonsa a cikin rashin a a cikin samun akanajus to ka ba mu mutum wakilci ka ce to gashi na wakil za ka kai mun canji amma ba ka ce gashi ni canji ba idan kudin ba sa wajen ka idan ka ba shi ka ce a gashi a yi mun canji da Allah ina son canjin riyal 500 yace to bari in ci- a, sai ya karba yace bari in shi dan kawo sai ka ce a kawo mun kudi na kawo mu kuɗi na je ka ɗauko sannan ku yi canji ko kuma ka ce mata tuna wakilta ka to wannan eh, to wa- to- to- to ka- kana da wakilci gaba an ka wakilta shi ya shiga gida ya je ya kawo da ya shiga sai ya ce an sace Eh? kuma to a nan wajen kaga idan ya tabbatar da yi wani sake ba ko ta faɗi ya ce wallahi kaga da na karɓi na ɗari biyar ɗin nan na rasa inda na sa ta. na neme ta na rasa ba zai biya ka ba tunda wakili amintacce ne fi ma yugabu alaihi din amintacce ne fi ma yugabu alaihi bi ma'ana alqawlu qawluhu idan yace bai ganshi ba in yace bai ganshi ba shine zai zo ba kai ne zaka tabbatar a- a- wato in yace bai ganshi ba za a yarda da shi akan cewa bai yi saki ba sai idan ka kawo hujja akan cewa ya yi saki kai ne za ka tabbatar da tafrizinsa domin shi musaddar inda ka amincin da shi shi amini shi ne bambancin fi ma yubabu alaihi a ya matsayin network- networking business networking business din nan yana da mushi- malamai da suke fatawa a kan rashin haramta da domin networking business wato maksudinsa ba sayarwar ba ne kawo mutane kuma yawanci tun da business ne wanda yake ba shi da regulation ba wanda yake kula da shi don haka ƙarshen ta za ka zama to ka yi sanadiyar cin dukiyar mutane ba da aiki ba ka je ka tuturo mutane ka kawo su da suka gama ɗiban kuɗi suka gama ribar su suka san cewa akwai waɗansu wanda suke sun bayar da kuɗi suna jiran a basu kuɗin su sun makale sai a neme su a rasa kamar yadda aka yi na MMM saboda haka networking business nan kada mutum ya shige shi mutum ne za ka bashi kyautar agogo da aka bashi kyautar agogo na dinari wanda ya kai miliyan ashirin da doriya sai ya ajiye shi da niyyar ya rika kwalliya da shi shi idan ya shekara zai fitar masa da zakka na farko ajiye shi kwalliya da shi bai halatta ba saboda namiji bai halatta ya yi kwalliya da dinari ba na biyu a idan ya ajiye shi zai fitar masa da zakka tun da ya mallaki abin da bai halatta ya zama tufa a gare shi ba na haka zai rika fitar masa da zakka har sai lokacin da ya sayar da shi in ya sayar da shi a idan ya sayar da shi kuma kudin zai jira har sai shekara ta mai fitar musu da zakka akwai wani kasuwanci na zamani mai suna bombay yadda ake shi ne za ka sanya dubu ɗari biyu a kamfani da sunan za a yi kasuwanci na canji sannan kuma kullum kamfani zai dinga biyan ka dubu shida har sai ya biya ka dubu ɗari uku da tamanin wato kullum za ka samu uh, 3% of your investment shin wannan kasuwanci ne ko ya yake a wannan riba ne wannan riba ne hayar kuɗi ka bayar ka ba da hayar kuɗi ne ana biyan ka kuɗin haya ko kullum da kuɗin hayar wannan kuɗin da ka bayar to hayar kuɗi ba shi ne riba wannan bai halatta ba duk abin da yake kana da zaman a cikin ribarsa aka baka zaman a wato an maka an an baka an maka lamunin capital da pro- da riba to riba ne ai shine riba ko a riba abin da ake kenan an maka garanti din capital an maka garanti din return in ka ka ba da kuɗi za a dawo maka da kuɗin ka dari bisa ɗari uwar kuɗi sai ta dawo bayan kuma uwar kuɗi an maka garanti din za a ƙara maka riba wannan shine riba capital guarantee profit guarantee riba kenan shi yasa mudaraba take daban a mudaraba babu garanti din capital idan ka idan ka fita suka fitar wanda mai ba da kuɗi shine zai dauki asara idan ba a samu riba ba aka yi asara ba zai wanda yake juya kuɗi ba zai dauko daga aljihunsa ya baka ba babu garanti din capital ba garanti din riba to shi yasa mudaraba take halal riba kuma take haram saboda haka kaga irin wannan mudaraba ne in mudaraba ne za a yi maka ba za a yi maka garanti din capital ba amma haka an maka garanti din capital ɗinka don haka ma in ka bada dubu ɗari biyu an gaya maka idan aka yi wannan ciki idan kwana nawa ne ake yi zai biya ah, har sai ya biya dubu ɗari uku da tamanin shi ne return ɗin to shi ke nan bari da Allah ya hukunta da sauran tambayoyin sai in Allah ya kai mu gobe سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك